من شيخ الإسلام محمد قال عبيد الله to malik ibn saifi da nu'manu da shaku da salamu su ne masu cewa uzairu dan Allah ne wanda Allah ya hakaito wa qalat al yahudu uzairu ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah al haliku wanda dukan su sun halaka
من الأول إلى ابن عوف Abdurrahman ibn Auf yana daga masu alheri da yawa الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم وآسم ده آسم وعدي وآسم وآسم
فما يفعل كما عند رفاعة يزو
لا يجدون أتكون وإن باسا سامن واتو أبن دراس باك والذين لا يجدون إلا جهدهم ما سبادة أنك لا وأن سواء الناس كي زوا سكي مسؤول جلي
ما أبي أكيد tare da abu a ƙile من قول الأنانية su ne idina suke ba da manalu abinda suka samu minan gani duk ƙanƙantarsa da abinda suke da shi in aka ce a ciyar su sai su ciyar su na fiye sun ga an kawo ɗan kaɗan sai su ta da izini yomi allah zai ga wannan mutum ya rasa abin da zai kawo sai da biyu ɗaya ko da biyu biyu to shi kuma iyakarsa kenan gashi kuma an ce a ciyar amma sai zai su munafukai a maimakon su musu jinjina sai su mai da wannan abin izini wanda ya kawo da yawa su ce yayi ne dan riya abdurrahman ibn afin ya taho da dukiya niki niki wannan daga gani da yake ne yake wannan kuma ya zo da ɗan kaɗan an yi ne me Allah zai da wannan me Allah zai da wannan to aka ce dai a ƙarshe fakhiran lahu minhu duk abin da suke Allah zai musu sakayya wa lahum azabun alim to نعم أشوك إفاضل inda aka faɗa kuma a cikin suratul tauba ce wala ana da zai zama a tauka lita min hukunta la ajidu ma amilkum tawallaw wa ayunuhum tafir min ad-dam'i hadan lan la ajidu ma antakun ka kwai irbaru a cikin su tare da dan azraqu da kuma ibnu mugaffalin da kuma abu laila wanda yake duk waɗannan an kiyaye su an kiyaye su daga ake sun yi laifi sun zo da niyyar su fita su je yakin tabuka amma ba su da abin da za su hau sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su abin da za su hau su tafi yaki yace ba su- babu sai hankalin su ya tashi suka koma suna ta kuka to Allah ya ce su waɗannan kam ai ba su da wani laifi ba su da wani laifi a wajen Allah to wanda aka faɗa kuma a cikin wato fi rijalu yuhibbuna an yatadaharu la takun fi abada lam asjudu sisana taqwa ina wanda yawmi na haqqan taqwa fi fi rijalu yuhibbuna an yatadaharu to mai wani sa'ida yana cikin su
مرقس لنا an koma kuma cikin suratul nahl man kafara billahi ba da imanihi illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman akwai ayyashu a cikin su أما akwai ammaru zida ka kara shi
جاهل والأصحاب inda ubangiji yake fa za ja aradu ilayhuma ba'athna alaykum ibadan lana ulu ba'sin shadid uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula to su wannan ibadan lana din akwai jalutu da jama'arsa ana nufin jalutu da shi da jama'arsa
والرجال من أكاد أن يسلمك a abu jahar yana cikin wanda aka faɗa dai a cikin suratul isra'i cewa wa in kadu la yaftinunaka to
ثم ثم في من قال لن يؤمن mhm Wahu wani- man abu umayyata haran wanda abu umayya ya rene shi shine abdullahi ibn umayyata abdullahi ibn umayyata yana cikin wanda suka ce wa lan numina laka hatta tufajjira lana min al-lari yanbu'a wanda aka yi ta faɗa su a nan cikin suratul isra'il wanda a ƙarshe aka ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula masu kawo cewa su ba za su imani ba sai an musu kaza أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه kai sai dai ma a gaban mu ka zo ka hau sama muna gani in ya so a baka littafi ma idan idan ka hau din ma ka dawo mana haka ba za mu yadda ba to a ablan umar yata yana cikin masu faɗan wannan magana ta wan- man abu umayyata haran wanda abu umayya ya rene shi shine abdullah ibn umayyata man abu umayyata summa fi man qala lan nu'mina man abu umayyata haran ya'yan iblisa da aka faɗa a cikin suratul kafi aka ce to dole hu wa zuriyatahu awliya min duniyahu da kuma azu laysa lizalimin badala akwai sabiru a cikin su akwai dasiru akwai miswadu akwai zanen buru ko zanen buru din su ne a can kuma an tafi wa kalu inna tabi'il huda ma aka nuta haddab minarina suratul qasas ne ko Ah, wanda ya faɗi wannan maganar shine ibnu amir ibnu amir shine mai faɗin wannan maganar wato yana cikin wanda suka faɗi maganar ba shi kadai ya faɗa ba amma yana cikin su Ehem. an ya toru ku an ya toru ku to alamu- eh, amma rubu yasir yana cikin waɗanda ake nufin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a farkon suratul ankabuti alif lam mim ahsana nasu an yutraku an yaqulu amanna an yutraku za a basu mutane suna zaton za a kyale su dan kawai sai ce sun yi imani ba sai an gwada ba sai an gwada su ba an gani وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا an samu wasu a cika- a cikin kafirai masu tashi fiye musulmi wata propaganda cewa ku zo ku bi tsarin mu in ma ne kun ne ma ɗaukan mu a je har gaban Allah masu cika baki kenan yanzu cewa a je har gaban Allah ma ko ne kun ne mu ma ɗaukan mu kwakin masu yin wannan akwai wani dabnu wani dabnu mai gera ce a cikin suratul kumana ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله akwai nauru bin harisi a cikin su al'amidu mai taurin kai shi ne ya je farisa ya je hira ko irin su labara littattafan labarai yanzu yana karantawa a makka ni ma ku zo ganawa wannan yana karanta muku nasa to ni ma ku zo ganawa Sunan ƙarabi na hadihi Ibn Nari. Ibn Nari yana cikin waɗanda aka ambata a cikin suratul ahzab. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayhi. فمنهم من قرا نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا a cikin suratu saba'in kuma an ba suratu ahzari an koma da suratu saba'in قالوا ماذا أن- ماذا قال ربكم قالوا الحق دب إذا كن- قل من قل من يرزقكم to cikin masu faɗa masu cewa qalu al- wanda aka faɗa cewa suna cewa alhaq jibrilu malaika jibrilu an san yana cikin su a cikin suratu dawuda آه، إن أتت وأن ألك الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد أقول أسون وائل ذو الجهل أقول كما آه، أبو, أبو جهل أمر بن هشام da aswad guda biyu aswad bin mutalib da aswad bin abdiyagos dukkan su kuma suna cikin a cikin wanda nan gaba a ranar lahira za su zo bayan an sa su a wuta sun ji wuta za su daga suna cewa o ga shi a duniya a zaman duniya mun ɗauki wasu mutane a cikin wasu isa komai ba amma yau ga shi ba sa tare da mu mu ne muke cikin azaba mu kadai ya wa qalu ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتعبناهم الصغية بل زاغت أمهم نفسا shi kuma wa- cikin wanda suke karɓi nufin akwai suhaibu akwai ammara a suhaibanin ammara wani bilala suhaibanin ammara wani bilala da kuma bilalu su waɗannan ne suka rena a rayuwar duniya suna ganin suhaibu ba komai bane suna ganin ammaru ba komai bane ammaru ne ya san suna ganin bilalu ba komai bane amma yau an je sun shiga wuta wayannan suna aljanna wa waye ba komai ba daga wanda yake cikin wata shi ne ba komai ba to ita alhamdulillah kan da shi da ana baki bismillahirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul ahqaf وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا cikin wannan jama'a akwai mai suna masifi akwai masuru akwai zawo ba'atu akwai alyalu akwai azdu akwai shasuru wannan da suna cikin su wannan aljanu a hakamu akwai a hakamu da suna cikin aljanu wanda kuwa ya kira a cikin suratul hujurati inna allazina yunaduna laka min wara'i hujurati aktharuhum la yaqilun ga akwai iya na kabul hisnin a cikin su a qara'u akwai abu a qara'u ibn harith akwai amru amru ibn ahkama badali akwai zabra qanun badali badali wato shi wanda yake badali ne abin da yana da ibn nufair kamar da mukaimi yana cikin waɗanda aka faɗa a haƙƙin su alam tara ila ladina tawallaw qauman ghariba Allahu alaihim ma hum minhum wa la minkum wa yahlifuna ala al-kadhibi wa ya'lamun a'adda Allahu lahum azaban alima innahum sa'a ma kanu ya'maluna kamar da mukaimi yana cikin masu wannan wanda aka faɗa a cikin suratul muntaha nake لا أنهاكم الذي لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم ka ummi asma kamar kwatainatu mahaifiyar asma'u wato kwatainatu matar sayyidina abubakar a dacin mahaifiyar asma'u ya abubakar ummu kulsum ta zo a cikin mummunai da aka ce a cikin wannan sura da ya ayyuhan nabi za ga akal mu'minatu muhajiratin umaymatu haka nan ma umaymatu ita ma tana cikin su ibnatu bishr a yan bishr ita ma tana cikin wato umaymatu yan bishr tana cikin su da ta ba da gaskiya duk su biyu sun ba da gaskiya a cikin suratul munafiqun kuwa ibnu ubayyihim ubayyihim uhum da da kasara akan ya a kasariya ibnu ubayyi yana cikin wanda aka faɗa a suratul munafiqun ya cewa لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفروا لئن رجعنا هكذا كما سوني لي ينا كما سوى لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من هلذا أتكلم سورة وسورة الهاقة لا تتي ويحمل عرش ربك يوم فوقهم يومئذ ثمانية to mala'ikun nan guda takwas akwai rofin a cikinsu haka nan lubnano haka nan israfilu suna cikin waɗannan guda takwas ɗin da aka ce kutila ashabu lukudud anneli zati lukud to zuwa'atu tare da jama'arsa su ne ma'abuta wannan rama su ne wannan ma'abuta wannan rama abrahatul ahbashi abrahatu da yake daga cikin mutanen habasha bin junudi tare da rundunarsa bai din wannan mai ma'anan ma'ace asabu filin su ne ma'abuta giwa da aka faɗa a haƙƙin su alam tara kai fa fa'ala rabbuka bi asabin fil Abu Ragal kuwa daliluhum shi ne mai musu jagora shi ke nuna musu hanya a wannan ɓanna ta su babba ta cewa su sai sun rusa ka'abar Allah. Wanda ake nufi a cikin kulya ayyuhal kafiru wato a cikin kafiran nan da ake kira akwai asibin wa'ile da walidin mujera da umar ya kawo hanafin da aswado to lubaidu lubaidu kuwa wato lubaidu din mubtada ne ba wai madufi ne kan wancan ba lubaidu abu banati shari shi ne uban ƴaƴa masu aikata miyagun ayyuka masu yin tsafi lubaidu dinnan shi ne ubansu lafafati su ne ma yi sirri to shi ne a cikin kulle-kulle wani sharin lafafati su ne ukadi
من هذا دون محمد a nan ne lissafin mubhamai ya ƙare a nan ne lissafin mubhamai ya ƙare a ranar rahimu وقضى في القرآن to waɗansu gurare ko ayoyi a cikin ƙwa'ani wanda aka ba su hukunci su kaɗai aka ce su ne suke da wannan matsayin نعم آية الكرسي misali aka ce ayar da tafi kowace tsawo a ƙur'ani ko ayar da tafi kowace gajarta a ƙur'ani ko ayar da tafi kowace fifiko a cikin ƙur'ani ko ayar da ta fi kawo hukunce-hukunce iri daban-daban a cikin ƙur'ani ko ayar da tafi faranta rai a cikin ƙur'ani ko ayar da tafi soke zuciya a cikin ƙur'ani ko ayar da tafi kawo tsoro a cikin ƙur'ani to shine abin da ake kira mufradatul ƙur'ani to
آية الكرسي هي أعظم وآية الإنسان هي أحكم آية الكرسي هي أعظم ko kuma anzala din ko shine daidai da kira amma ma da kira wa imma siya kuma anzala kuma anzala ne kuma ba da zanni amanata نعم to fa'atul kursiyyi da kasara ayar ya radda kasara fa'atul kursiyyi ayatul kursiyyi Ihe a azamu ita ce mafi girman aya cikin Qur'ani.
نعم duk ƙur'ani ayoyin nan wanda ake faɗa bisa ƙira'an mu dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha hudu waridu wa ayuhu waridu fi ƙaidatin wa zaidu salasatin min awwali wa bil madinati jami to duk a ayoyin nan dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu ayatul kursi ta fi kowace aya ta fi duk sauran an ce saboda sufofin Allah da ta kunsa da ambaton Allah a ciki tsakanin lamiri da suna zahiri sunan Allah goma sha bakwai ne a cikin ta ita kadai sunan Allah a cikin ayatul kursi tsakanin zahiri da lamiri har guda goma sha bakwai ne ko da Allahu ga huwa ga alhayyu ga alqayyum ga lamirin da yake cikin hayyu din ga lamirin da yake cikin qayyum ga la da hu bi hudud sunatu wala yawm lahu hudud ma fi samawati wa ma fil ardi man zal ladhi yasau innahu hudud illa bi iznihi hudud ya alamu lamirin shafati ya alamu huwa ma baina aydihim wa ma halfahum ولا يهزون شيء من علمه هودد إلا لما شاء أقوي هو وشاء كرسيه هودد السماوات والأرض ولا يؤوده هيئه يلجيهما حكما لما أقول منه كل هيئة أم مصدرين وأكرافا ga maf'ulinsa kaga an shafe fa'ilin fa'ilin lamiri ne wanda yake ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa suna ne na Allah al'aliyyu suna ne na Allah al'aziyyu suna ne na Allah kaga suna na Allah suna da yawa a ciki ko to
وآية الإنسان a ayar cewa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ta cikin suratul nahl a hakam ta fi yawan hukunce hukunce da yawa a cikin qur'ani ta tsarar da duk wani hukunci da dan adam yake bukata a rayuwarsa ta adalu da ihsani da ita zul qurba da nahyu anil fashai wal munkari wal bagai ya hada duk abin da ake nema a rayuwa wanda duk ya tsaya da ita wannan ayar ita kadai ya tsira saboda ba abin da bata kunsa ba shi yasa aka ce a wajen huduba a rinda suka hudubar da ita a wajen hudubar juma'a ko huduba a rinda sukawa da ita wannan ayar to akwai kuma abin da ya fi kawo tushen zuciya a cikin ƙur'ani abin da zai sa hankalin mutum ya tashi shi ne manyan amal su'an yuzzabi duk wanda ya aiki mummuna ya tabbata za a saka masa aiki mummuna kamar sa kaga wannan ya fi kone ta da hankali kenan ba wa sai ya san me zai kenan
وعزة akwai kuma ayar da yake ta fi sa ƙauna ita ce ayar ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta laifuka gaba daya duk laifinka ka ka fidda rai daga samun rahmar Allah ba wani laifi da ya fi ƙarfin a ce Allah ya gafarta shi to wannan aya ta fi kowace aya sa rai wa a hawafu akwai kuma ayar da yake ta fi ban tsoro a qur'ani ita ce man ya'mal tsara zaratin khairan yara man ya'mal tsara zaratin sharran yara wanda ya zo daga ibn mas'ud
أشدها akwai wadda yake ta fi kowace tsanani eh, a tsanani ita ce lastum ala shay hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum wannan aya ko dai ana magana da alif sabi ne ana magana da kowa dan kace kai musulmi ne baka tsaya kai aiki da qur'ani gaba daya ba sai ka aiki da qur'ani gaba daya sannan kake musulmi لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم
وأرخصه akwai kuma wanda yake ya fi kawo rangon shi ne wa man ya'mal su a nau'in zulun nafsahu sun mai yasta ga firin laha ya ji lillaha ga furar rahima
وأعجبه akwai kuma wadda take ta fi ban mamaki a cikin Qur'ani akwai gurin da yake da ban mamaki ita ce suratul hajji suratul hajji nan a ciki akwai ayoyin da aka saukar a Makka akwai wanda aka saukar a Madina akwai wanda aka saukar annabi yana zaune a gida akwai wanda aka saukar annabi yana cikin tafiya akwai wanda aka saukar a daddare akwai wanda aka saukar da rana akwai wanda aka saukar game da yaki akwai wanda aka saukar game da cewa a zauna lafiya akwai wanda aka ce munasihi ne akwai mansuhi da a cikin ita sura ita kadai
وأشهد Ba akwai kuma wanda yake ya fi kawo rikici Ah, wato za a ga cewa ya fi kawo rikici kamar misalin ayoyin ƙarshen suratul ma'ida wanda yake ya za a fidda mi'rabinsu da sauransu malamai suke ta kokari a kai Ah, cewa ya yi yanzu na amanu shahada kamar yanku إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وأواخران من غيركم إن أنتم رغبتم ليأتنا فأصابتكم مصيبة الموت. To, وأدنى akwai kuma wanda yake ta fi tararwa ta fi tararwa gaba daya ba abin da yake da ta tarar ba shi ne ku da alima tumaru wa a rir an yi kenan.
وأعرضه akwai kuma wanda yake ta fi fitowa fili a kai bayani eh kamar duk inda yake aka yi kira mummune kaga a nan bayani ne ake musu ya ayyuhal ladzina amanu kaza ya ayyuhal ladzina amanu kaza duk wannan ana yi mummune ne bayani ga su da su aka yi kira
وأكثره Eh, akwai mafi gajarta akwai suratul kausari ta fi kowace gajarta a cikin surori a ayoyi kuma akwai wawuha akwai walfajari kowace a cikin aya da jero ne
أدوانه akwai kuma wadda yake ta fi tsawo akwai sura da ta fi kowace tsawo a qur'ani ita ce suratul baqara akwai ayar da yake ta fi kowace tsawo ita ce ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidaynin
ثم أنزل sannan kuma a cikin ƙur'ani akwai ayoyi guda biyu wanda ayoyin nan sun haɗa dukkan haruffa guda 28 na larabci ba wani harafi cikin haruffa 28 da babu a cikin waɗannan ayoyi ayoyin nan iyakar su kenan guda biyu bayan su ba wata aya a ƙur'ani kowace da aka ce ta fi kowace tsawo za ta dayin tumbidainin ɗin nan a cikin akwai wasu haruffan da babu ko ma na kudu wani harafi ne a cikin harufan ashirin da takwas babu a cikin za ta da yankin dubon ne jadi ko wanne ko zo- eh, wanne ne babu a ciki za ta da yankin dubon ne na abin da ba ka wani kuma da kun kaɗa ya da kun tijaratun haliratun tijaratun ne kira a mutum da ta tijaratun wace ce tijaratun تديرون هذا وليس لكم جناه ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبعتم ولا يضار ركعتم ولا شيء وان فعلوا بينهم فشيء عندكم واتقوا الله ان الله والله يقول شيء عليهم هذا بعد ذلك شيء اتيتكم باشاكم باميكما لا غير ما كو اتيتكم ba gaini ba a ciki amma su wa'annan suro a ayoyin guda biyu dukkan haruffa 28 na larabci sai zama akwai a cikin su shi ne summa anzala alaykum min ba'dil ganni amanatan yu'asan yagsha da'ifatan minkum da kuma aya ta karshe a cikin suratul fatih ila ta muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shamila ya kunshi kullum hurufi baki ɗayan haruffa na larabci ba wani harafi da cikin haruffan larabci da babu a wa'annan ayoyin guda biyu alhamdulillah fifice-fificen da suke cikin ƙur'ani fifice-fificen ƙur'ani akwai ayoyi akwai surori da yawa wanda suka zo da fifiya wato farla da yawa
فبعدين القرآن جاء يمكننا فهل أتت إلى الجنة فصلا القرآن farlan ƙur'ani جاءت sun zo mujmala halin kasancewarta bisa gaba ɗaya cewa duk wanda ya karanta harafi na ƙur'ani za a ba shi hasana goma matsalan annabi ya ce ba zai ce alif lamin harafi ba ne sai dai alif alifin harafi ne lam harafi ne mim harafi mujmala da takuri ne a ƙarshe fara'ilul qur'ani ja'at mujmala takuri ne a ƙarshe ɗaurarre
وقد أتت hakika ta zo mufassala halin kasancewa ta bai wa tafsirin ta fi da arihi a sashen qur'ani mufassala suna da takuri a ƙarshe نعم كالحمد
kamar fatiha لا تتبع المكان wadda take da aya bakwai an ittifaki akan aya bakwai ce sai dai akwai sabani a yanda lissafin ayoyin bakwai suke akwai da suka lissafa bismillah aya sannan sirat lazina an amsa alaihim gairu magrubi alaihim wala waliyin ita ce aya ta bakwai kenan akwai wanda suka ce bismillah ba aya ba ce shi yasa sirat lazina an amta alaihim ita ce aya ta shida gairu magrubi alaihim wala waliyin ita ce ta bakwai shi yasa ita tana daga surorin da yake an yi ittifaqi akan adadin ayoyi amma kuma aka samu sabani akan ina ayoyin suke Eh, waje eh, guda biyar an yi ittifaqi ko guda shida duk an yi ittifaqi akan cewa aya waje biyu ne akai sabani bismillahir rahmanir rahim akwai sabani aya ne ko ba aya ba sirat allazina an'amta alaihim akwai sabani aya ce ko ba aya ba amma sauran wuraren shida da akwai ittifaqi kan cewa ayoyi ne to shi yasa da yake tana da ayoyi bakwai almasani wadda ake maimaita ta a kowace sallah نعم مع التمام a tare da wato hadisin da ya zo game da bakara inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowane abu yana da tozansa ko yana da inda yake kwalkwaliwarsa abin da yake tozo na qur'ani ko kwalkwaliwa qur'ani bakara alhibz min shaydani wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ta a gidansa har kwana uku shaydan ba zai shiga ba in ya karanta da rana yini uku shaidan ba zai shiga gidan ba in ya karanta da daddare dare uku shaidan ba zai shiga gidan ba نعم أي بكرها wadda ita ake kiranta bikirin bakara ce
وهل مع الإيران جماعة ita fa- bakara tare da ali imrana an kira su gama matani gizagizai guda biyu ko rumfuna guda biyu cewa za su zo da ranar alkiyama ga wanda yake karanta su su zamo kamar rumfa sun lullube shi ba ta inda azaba za ta same shi ko ta ina yana cikin kariya
والدين وارد السبع wanne hebru in kana son ka san waye malami malami wanda za a kiransa malami wa saba'i diwali shi ne wanda ya kiyaye surorin nan guda bakwai dogaye na qur'ani bakara ali imran nisa'i ma'ida lan'ani la'arafi tare da alfalu ko da tauba ma gaba daya to wanda ya kiyaye su ayoyi nawa ne kenan gaba daya har zuwa sun da wannan kula sun da wani ila ila ne ta kallo rubul ansul azim aya nawa ce kenan tun daga farko nan daga bakara ga malamai a zaune su wa'an nasu kuma ayoyi ma kawai lissafin kai ya gagara ba ne ko ma nasu to ayoyi goma na cikin suratul kahfi suna kare bawa daga dajjalmin dajjali wata ruwayar aka ce ayoyi goma na farko wata ruwayar ko aka ce ayoyi goma na ƙarshe cewa ko dajjal ne ya bayyana idan mutum ya karanta waɗannan ayoyin Allah ya kare shi daga sharrin daga sharrin dajjal din man na ƙarar uhuda duk mutumin da yake mai warware alkawari na Allah wanda yake munafiki la yafazu duhana ba zai iya kiyaye suratu duhani ba amma da surar amma ya tasa'aluna da kuma suratu hudu bara'atun da kuma surar bara'atun min Allah suratu tawbati mai kiyaye alkawari ba zai iya kiyaye haddace wa'annan surorin ba to ayar da take gadawa mai karanta ta samun ɗaukaka da buwaya a rayuwa ahirul isra'i akhirul isra'i ita ce ta ƙarshen suratul isra'i wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu shirkun bil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira wanda aka ce duk wanda ya nazarci karantawa zai samu buwaya zai samu ɗaukaka a rayuwa malamai suka ce an ruwaito cewa a karanta ta a kullum ɗari uku da sittin a farko ya ce tawakkaltu alal hayyin da zila ya mutu alhamdulillah da zila ya zo da daular kullum shi rukun ruki haka da ya kamar mai ta wa har ɗari uku da sittin ɗin to abin da yake sa duniya ƙasa da sama bisa saka gabawa shi ne karanta suratul kafi ko farkon suratul kafi ko farkonta da ta wanda duk ya karanta ta za a sanya masa wani haske tun daga sama har ƙasa wanda zai zamo yana gabansa duk inda ya zai iya akwai haske tare da shi zilali akwai fuka-fukai biyu na ilimi a ranar alkiyama ga surar alif lamim as-sajdati alif lamim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin to wanda yake alibi karanta wannan sura a ranar alkiyama zai zamo jaffansa guda biyu duk a inuwa ce ta rufe shi to wanda kuma tana cikin wato munjiyatu ita wannan sura ɗaya ce daga cikin surori bakwai munjiyatu wato masu saboda tsira ga wanda ya karanta su wal kalbu zuciyar qur'ani ya fi ita ce surar ya fi to za ta fi kuma fasali na alhawanin lubabu To akwai allubabu kwaya ta ƙur'ani alhali mai daɗin haɗiya tun mufassali a tsakin suwar mufassal wato daga hujurati zuwa nasi ko ko daga ƙara zuwa nasi akwai saɓani tsakanin malamai hujjul mufassal daga ina ya fara wasu wani a masarar zancen da ya fi shura shi ne cewa daga hujurati ne zuwa na wasu ko suka ce hujurati ba ta cikin mufassar kaf daga kaf ne ya fara to a cikin wannan akwai annubabu wanda yake kwaya tsantsan alhali mai sauƙi mai daɗin haɗiya a ciki ma alhawani hakanan surori guda bakwai da aka fare su da hujurati kamar da surat da ar-rahman allama al-qur'an ita ake kira a rusul qur'an kamar amarya ce a cikin qur'an fara'ilun akwai fifice-fifice daban-daban da suka zo akwai farla da yawa da ta zo a game da karanta suratul fasir haka nan surar tabaraka wanda aka ce duk wanda yana da su karanta ta duk dare ita surar ta ne an ce wanda duk ya karanta ta sanda zai kwanta to in ya mutu zai mutu a matsayin shahidi sai da mulki an ce wanda duk yana da su karanta ta kowane dare to ba zai gamu da azabar kabari ba da musabbihati da surorin da aka fare su da sabbaha ko yusabbihu su ma akwai farala mai yawa da ta zo a cikin su an ce da zala sallallahu alaihi wasallam yana karanta su kowane dare kafin ya kwanta bacci ya yana cewa a cikin su akwai aya guda daya wanda yake tafi aya dubu malamai suka ce wato wannan aya ko ita ce wani wani wani wa zahiri wal baɗi ko kuma shayin aliyu haka nan nan ne kuma lalazi na kafaro ita ma akwai farala da yawa da ta zo a cikinta an ce ta yi daidai da rubu'in ƙur'ani haka nan kuma an ce kuma wato wanda ya wanda duk ya karanta nan yakin Allah yana sauraron ka sauraro na musamman zai ce da shi kuma in ya gama karantawa bawa na kai farin ciki zan ba ka dama duk inda kake so a aljanna ka shiga sai ka yi ma sai inda yi ma haka nan kuma a surar zagun zalati na zulzalaha ya zo a hadisai cewa ta yi daidai da rubin qur'ani akwai hadisin ma da ya zo da cewa ta yi daidai da nusfin qur'ani haka nan wal adiyati ita ma ya zo a kasan hadisai cewa ta yi daidai da nusfin qur'ani kamar da yake ya zo a cikin surar ya ɗumiya a yuhar kafin wadda aka ce ta yi daidai da rubu'in ƙur'ani haka ne iza ja'a ita ma an ce ta yi daidai da rubu'in ƙur'ani haka ne wato wato karanta surar ƙul huwallahu ahad haka ɗin yana hana bawa da gamuwa da ƙuncin ƙabari haka nan alhakumu takaso ita ma ta ƙunshi farala mai yawa haka nan kuma kun a'udhu da rabbin falak da kun a'udhu da rabbin nasu wannan shi ne abin da yake ya inganta game da fadalar ƙura'ani amma hadisan da aka ruwaito a farna kowace sura daga surorin qur'ani tun daga fatiha bakara ali imran kowace sura a ce wanda ya karanta ta annabi ya ce zai samu kaza har zuwa karshe wanda za a ga wasu suna kawo shi kamar zama hashari sai a ga yana kawo shi a kashafin ɗalibi haka nan razi faruddinin razi haka nan su salari duk sukan kawo irin wannan to wannan hadisi ne wanda yake mai ru'i wannan saboda ba ba hadisi ne wanda yake za a yi isna da shi ba ba shi kansa wanda ya ajiye shi din shi da kansa ya yadda cewa ƙarya yi yake ya ga mutane sun koma fikihu ne fikihu abu hanifa sun gane qur'ani shi yasa ya ajiye musu wannan don su gane darajar qur'ani su koma karanta shi wanda shi iraki ya kawo alfiyarsa ta hadisi shi kansa wanda ya ajiye shi ya yarda da cewa ya ajiye akwai nufin jami'i ya ajiye shi ya ajiye shi wanda ake cikarsa nufi wanda yake ya tara komai amma aka ce inda sirka amma ba bai da gaskiya ya tara komai amma bai da ban da gaskiya to rahmanu rahim to fa'idojin qur'ani wato hasiyoyin da suke cikin qur'ani to shi fa qur'ani shi ne waraka qur'ani shi ne magani na hakika zahiran da tutoci wanda suke na fili abinda ake nufi da tutoci na fili shi ne tutocin da suke bayyana ake iya gane su ko ko tutocin da suke a jike suke da baɗin da kuma a ɓoye su ne tutocin da ba iya bayyana suke ba a gane su ko kuma tutoci wanda suke daman na zuciya ne a zuci suke to qur'ani dai mai warkarwa ne da duk wa'annan wa min al-zulmi min al-qur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور إن الله سبحانه وتعالى يكي أنبتا ممكن من القرآن ما لم يدعى في ممكن تبييني أشياء القرآن جبات ينسى وركاني magani ne in dai da gaskatawa wasu suka ce a'a mutu ta da iriya ce saboda cutoci iri daban-daban ne magunguna ma kuwa iri daban-daban ne shi yasa sai ya zama kenan wani abin a cikin ƙur'ani magani ne ga abu kaza wani abin ko magani ne ga abu kaza shi yasa kowanne kenan a ce sai a tsaya a duba a ga me ya dace da shi a ga me ya dace da shi to ga dukkan mutanen wanda yake abin jaraba wato wannan alekin haƙƙinsu a ce an rubuta shiya alekin mutanen din alekin ne wanda haƙƙinsu a ce an rubuta shi iya da kulle mubtalan ga dukkan wanda yake abin jarraba a tahu don zo qur'an ya zo qur'anin muqinin alhali yana ne sakan kan cewa ko dai wato da da da wasu ba ya fito qira'atan ko halin cewa ya karanta shi don ka karanta qur'ani qur'ani sai ya zama waraka gare ka karatun qur'ani magani ne babba ko kuma tofawa a tawaida ko kuma a rubuta a wanke a sha duk wannan magani ne ƙur'ani magani ne ta wannan amfanin da shi hanyoyi uku ko dai a karanta ko a tawaida da shi ko kuma a rubuta a sha shi yasa hatta wasu malaman da ake ganin ko wasu da ake ganin suna dangantaka ga ilimi wanda ta yi a ce irin wannan su musu su kansu sun kawo haka a littattafan su ibn al-qayyim ya kawo magana cewa a rubuta qur'ani a shadan magani ya kawo a cikin littafin su a tibbin nabawi kuma shi da kansa yake faɗa cewa ai shi ya gwada fatiha wajen magani ba abin da ya gwada ya samu yana masa magani irin fatiha ake na wanda ya a masa ya game da wata rashin lafiya yace ai shi kenan sai ya koma ga fatiha da ruwan zango shi kenan ko sai Allah ya warkar da shi ya manta ma da rashin lafiya ya manta ma da ciwo shi yasa za a ga a tibbin nan a cikin littafin ibn qayyim a tibbin nabawi ya kawo abubuwa da yawa wanda yace ana rubutawa a sha to wanda suka ce ba daidai ne a rubuta qur'ani a sha ba su wa'annan masu faɗa hakan fa da ake magana a nan ba wai wanda suke kira an kai rubutun ka sha ai kai shirka ba ba wa'annan ake magana a kansu ba ba su akwai wasu kuma da suka ce su ma ba a rubuta qur'ani a sha ba suka ce me yasa aka tambaye su me yasa suka ce ai ciki mahaɗa me babu a ciki akwai tashi akwai fitsari akwai mai a ciki to ka ne ka ɗora qur'ani duk akan wayannan ai ba a jeje ba in ji su in ji masu faɗan magana suka kawo haka cewa shi ne illar da yasa su suka ga cewa bai dace a ce za a sha qur'ani a rubuta qur'ani a wanke a sha ba to fihi madihi akwai magana mai yawa akan haka domin shi lokacin da ka sha a mai kasha a bakinka bakinka ɗarin dole ko mai jasa a ina kai da ina kake karatun ƙur'anin ba da bakin ba da ina ka sha wanda ya wuce bakinka ai ya bar matsayinsa na farkon wannan abin da ka sha din wanda yake bakinka ne yake wannan matsayi amma da ya wuce bakinka ai ya zama kuma wani abu daban shi yasa ai ba a ce wai an ɗauki ƙur'ani an sa a waje wanda yake dauɗa ba tunda bakin nan ne da ake sa wato ai da shi ake karatun ƙur'ani da su ne ake karatun ƙur'ani to to alhamdulillah shi yasa wato a nan sai a ga su ya kawo fa'idoji da yawa kamar cewa wajen kiyayewa mutum yana bukatar kiyayewa ya karanta fatiha da ayatul kursi da kulhuwan lahu idan kai mutum yana ƙoƙarin ya ringa ya ringa samun wato samu kiyayewa a tsawon darensa sanda zai kwanta bacci ya karanta ayoyi hudu na farkon bakara da ayatul kursi da ayoyi uku bayan ayatul kursi da ayoyi uku na karshen wato bakara eh lillahi ma fi samawati wa ma fil ard har zuwa karshen sura bayan ya karanta ayoyi hudu na farko alif lam mim zalika karna da kuma dan da mutaki alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salata wa mimma yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك هم المؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فأن لا إله إلا هو da kuma ayoyi uku bayanta a ko aya biyu aya biyu bayanta la ikra fi dini kata da na rubu ne goyi Allah wa lil ladina amanu wa hunfiqu zuwa wala tasabu ne hunfiqa halidu sai kuma ayoyi uku na karshen surar bakara billahi na sawatu wa ya zama ayoyi goma kenan wanda kuma bashi ne ya dame shi ne aka ce shi kuma ya lizanci ilin lahumma malikal mulki tare da ya rahmanu duniya wa lahirati Thank you.